muna cikin fasar fasar sura ta ishirin da takwas za mu tashi a kan aya ta fitin da daya wani zikar da wani aya kula da shi da sai shi a liyu iwon shaita usman bauchi wanda zai fasara maulanmu shehu islam a shehu tayar usman bauchi radiyallahu ta'ala an hakarar maza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمن وعد وعدا حسنا فهو لاقيه كم السعير متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المهضرين a baya an ambaci maganan duniya aka ambace maganan lahira shine ma inda Allah khairu wa kayfa la ta'qilun abin da yake wajen Allah yafi abin da yake na mazal hayatid dunya zinatiha afa man wa'adna wa'dan hasanan yanzu wanda muka yi masa alƙawari kyakkyawan alƙawari za mu tseratar da shi azaba za mu shigar da shi aljanna har zai je fadan Allah ya ga Allah an masa wannan alkawari kawan mata na mata da hayati duniya a daidaita shi da wanda muka yadda shi dan jin daɗi kaɗan na duniya ko shekara saba'in da biyar ko abin da ya kasa haka ko abin da ya hau ka haka a daidaita ai ba za a daidaita ba wanda aka masa alkawarin shiga aljanna da tsirewa daga azaba da halartar fadan Allah shine yafi to tun daga nan duniya fa za mu nemi hanyoyin wannan a nemi hanyar neman yardan Allah tun daga duniya don a samu kyakkyawan mutuwa da kyakkyawan tashi da kyakkyawan zama a filin kiyama ƙarƙashin al'arshin Allah da kuma zuwa aljanna da zuwa fadan Allah Allah ya samu daga ciki sun mahuwa yin malƙiyama sun yi wanda aka je da shi daɗi ɗan kaɗan ɗin nan fa ran lahira za a halartar da shi a ce to kaye ka riga ka cinye rabonka daga duniya an kira ka zuwa lahira ka ce baka san lahira ba baka san mecece lahira baka neme ta ba to gashi yanzu ka halarta ka ga lahira kuma ga azaba nan za ta tabbata gare ka huwa laqihi kawan mattana hu mata da hayati dunya yayi daidai da wanda muka dan jiyar da shi jin dadin duniya dan kadan summa huwa sannan ko bayan nan yawmal qiyamati ranar lahira min al-muhdarin zai halarci filin kiyama ya ga azaba kuru kuru bayan da zai tsere mata ويوم يناديهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون رانا الله لا يوم التنادي كنا رانا كراي كراي ubangiji zai sa a kira su kafirai masu tsafi masu hoton dodo wa ya ƙudu aina shuraka iya lalzina kuntum ta tsumun to ga dahira ta yi wanda suka bi ni za su tsira ta hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama da sauran annabawa da sahabbai da waliyai da bayin allah da ceton alkur'ani da sauransu ko kuma ina dodanninku wanda kuka bauta musu kuka ce ha'ula shuwa'auna ga dodannin nan sune za su cece mu aina shuraka ayyal ladina kuntum tazumun ina dodannin da kuke haɗa mini a ƙariyawarku cewa su ma abun bautawa ne za ku bauta musu za su tsinana muku wani abu a lahira ina suke
والذين حق عليهم القول ربنا أولئك الذين أهوينا أهويناهم أهوينا أهويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون
على الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون سيدو دنيس أمسى سيشي هؤلاء الذين أغوينا وإنهم متانندا أكتي موني مكبتدسو أغويناهم كما غوينا موني مكب موما مرقا منقتني shi yasa muka ɓadda su da mun shirya da mabiyanmu su ma sun shirya to mu ne muka ɓata sannan su ma suka ɓata tare da mu wannan dodanni kenan da kuma dodannin katti wanda aka bauta musu aka ki bauta wa Allah aka aka bauta wa katti a gawainahum kama gawaina mun ɓadda su kamar yadda mu ma muka ɓata ba mu shirya ba shi yasa ba- suka bi mu ba su shirya ba tabarrana ilaika yanzu ya Allah ubangiji na ya Allah Ubangijinmu mun rabu da komi mun rabu da su mu yanzu mun dawo gare ka mu ba su bauta mana ba kanu iyana ya budu ba su zama sun bauta mana ba ƙarya suke yi ba su bauta mana ba ma kuntum wa iyana ta abudu fa kafi billahi shahidan baina bainakum in kunna ni ba tudum lagafilin
وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وأنهم كانوا يهتدون فقيل ادعوا شركاءكم فدعاهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون sai a ce to shikenan ku ainihin arna masu bautan gumaka ud'u shurakakum ku kira dodannin naku wa gir ud'u shurakakum fadahum wal mastajibu lahum sun sun kira su amma ba su da amsa ba su amsa musu ba domin da sun amsa ma sai sun ce ma kuntum iyana ta'buduna su kuma kafiran kamun wani abu ya faru sai sun rantse da Allah sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina Allah mun rantse da, da kai ba mu taɓa yin tsafi ba Allah ce gari yau wai suna karyata kansu da kansu to a rufe musu bakin su a bar gabobi su yi magana
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجرتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فسي أكرا أرنا أتي مسلمون أي كمن ذني سنجي سنجمك بياني wace amsa kuka ba su wace amsa kuka ba su amsar dai ma ja'ana min bashirin wala nazir za su ce mu ba wanda yazo ya gaya mana akwai lahira ba wanda yazo ya gaya mana akwai lahira Allah ya ce a, faqad ja'akum bashirun wa nazir ai na riga na turo manzanni sun zo ko sun muku bayani Ta- ma kuntum ya aha.
وعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون
فقيلت أشركاكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون آه، sun riga sun ga azaba sai su yi tamanni su yi burin ina ma da lokacin da annaba suka kawo musu aika daga Allah ina ma da sun shirya ina ma da sun karbi aikan manzanni kamar yadda musulmi suka karbi aikan manzanni a mm, ah, wakilar ushurakaakum fadahum falmastajibu lahum wasu amsa musu ba warawul azaba sun ga azaba kuru-kuru a gaban su sun tabbata za su shiga wannan azaba wakilar ushurakaakum fadahum falmastajibu lahum warawul azaba da wannan kanu ya ta dun wa yawma yanadihim wa yaqulu ma za ajabtu al mursalin randa Allah ya tara su din ranar tashin kiyama din a tambaye su me kuka amsa wa manzanni da na aika wajen su wajen ku wa amiyat alaihim dan bawu ya mazifu muna tasarun sai suka rasa abin da za su ce saboda tsoron Allah da tsoron azaba ga azaba kuru-kuru ga mulkin Allah a fili liman mulkul yawma lillahi alwahidil qahhar ba wai waɗannan arna ba manzanni ma da aka tambaye su kunna sai da suka ce ai Allah kai kazan kai ne kazan abin da yake akwai wala nas'alan nabi ursila ilaihim wala nas'alan al-mursalin wala qussanna alaihim bi ilm wama kunna ghaibin ranan lahira za mu tambayi manzannin da muka aike su wajen mutane kuma za mu tambayi mutanen wanda aka aika wajen su kuma za mu bi za mu bibi aikin kowa da maganan kowa ko wai ba wai don bana nan bane Allah Allah yake cewa ba wai don bana nan bane suka yi aikin nake sawa a rubuta a tabbatar ina nan fa ake yin komi wa ma kunna ghaibin Allah ce ni ban taɓa uya ba sai dai ido baya iya gani na duk abin da ake yi ina nan ake yin sa sawa da nake a rubuta don iko ne a tabbatar da hujja amma ni ma a ina nan aka yi abin amma kuma alkali baya shaida shi Allah ranar tashin kiyama shi alkali ne sai ya bar shaidu wajen halitta kasar da aka yi laifi a kanta ko bishiyar da aka laifi karkashinta ko kafafuwan da suka je wurin laifi ko idon da ya je wurin laifi ko hannayen da suka shafa laifi ko ko wasu gabobin da suka shafa su ne za su amsa su zama shaidu a wakila dushura ka kun fada wa ne su jibu lahum wa rawul azaba da wannan kanu ya tadun wa yawma yanadihim fa yaqulu ma za jabtum mursalin fa amiyat alaihim labbau yawma idhin fa la yatasaalun rannan kam wato labarin da za su bayar na amsan wannan tambaya ya ɓace musu ba za su iya ba da wata amsa ba famil alimu lamba yomazin wannan rana hum la yatasaaluna sun gigice ba za su iya tambayar juna ba ai manzannin ma da aka tambaye su abin da suka faɗa yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub aka tambaye manzannin wai da na aike ku me aka amsa muku saboda haiba ta fadan Allah suka ce la ilma lana ba san komai ba innaka ya Allah ubangijinmu kai ne allamul ghuyubi kai ne masarin duk abin da yake boye balle abin da yake bayyane duk abin da aka yi da kana nan aka yi shi ya Allah kai ka sani mu ba za mu ce mun sani ba
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المصلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأسي أن يكون من ال- من ال- من ال- من المفلحين amma fa wanda ya dabara tun yana da rai a nan duniya ya tuba ya bar tsafi ya kadaita Allah ya zama musulmi ya tuba ya bar zalunci ya yi adalci ya tuba ya bar fasikanci ya yi salihanci ya bauta wa Allah shi ka wanda ya amana ya tuba ya yi imani ya tuba amma man taba wa amana wa amila salih ya aikata kyakkyawan aiki ba sai ulaika waɗannan kan wanda suka tuba suka bi Allah suka bar dukkan mummunan abu suka aikata aiki mai kyau waɗannan kan a sai in yakunu min al-muflihina wato za su zama daga cikin wanda suke da da babban rabo a sa a wurin Allah tabbacin abu ne وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى أما يشركون وربك وبنجنك يا رسول الله يخلق ما يشاء فيك لتا أبن دي قداما ويختار كما يزابي أبن دي قداما ما كان له الخيار با وند يكي دزابي سي وند الله يزابا ba wanda zai yi zaɓi sai wanda Allah ya zaɓa in Allah ya zaɓa zaɓinka ya yi daidai in Allah bai zaɓa ko ka zaɓa ba zai yiwu ba wannan yana karantar da karatun da muka wuce baya a lokacin da manzon Allah yake gaya baffansa ya babana faɗi la ilaha illallah in maka hujja da wannan kalima yace zan mutu kan addinin iyayena wato annabi ya yi matuƙar ƙoƙari don shi amin nasa ya musulunta amma sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta anan ba bar masa khiyara ba Allah ya zabi zai mutu bai faɗi la ilaha illallah ba saboda haka ba wani wanda yake zaben wani abu sai Allah ne mai zabe in Allah ya zaba zaben Allah ya zabu amma zaben kowa ba zai zabu ba sai zaben Allah ne yake zabuwa idan zaɓenka ya dace da dama zaɓen Allah ne zaɓenka ya tafi daidai amma in zaɓenka ya saba da na Allah to naka ya tafi a banza na Allah shine tabbatacce wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin an takun lahu khayratun min amrihim ba yadda za a yi wani mumini namiji ko wata mumina ta mata su ce suna da wani zabi a a sai abin da Allah ya zaba ma kana lahu khayra subhanallahi wa ta'ala amma shirkun sahabbai suna ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana koya mana addu'ar istikhara kamar yadda yake koya mana surorin alqur'ani idan mutum ya ta zama yin wani abu to sai ya yi sallah raka biyu ya roƙi Allah wannan al'amari da na sa a gaba ya Allah in alheri ne ni ba ni da sani kai ke da sani ba ni da iko kai ne da iko to ina nema a cikin saninka a cikin ikonka abin da na sa a gaba din nan in alheri ne Allah ka zaɓa mini shi ka tabbatar mini da shi in ko wannan abu zai cuce ni ko a duniya ko a cikin addini Allah ka juyar da shi gabarin tunani na ka raba ni da shi ka hada ni da wanda zai amfani ni haka ake yin istikhara wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara mutane ba su da wani zabi sai abin da Allah ya zaba ma cewa laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wai me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani akan wani babban mutum ba ko rotun mas'udin al-saqafi ko ko wannan kafuri na makka wai sai a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ana ganin sa kamar marayan Abu Talibin to Allah ce shine mai zabe ba kuke da zabe ba wa rabbuka yakhluqu ma sha'a yaftar ma kana lahu khiyara shine al-fa'il mukhtar kenan Allah shi shike aikata komai yadda ya ga dama yake yi la yusalu amma yaf'al ba a tambayarsa abin da yake aikatawa subhanahu wa ta'ala dama magana cikin addini guda biyu ne abinda Allah ya faɗa wanda shine mahalicci da abinda annabi ya faɗa shine mai isar da aika bayan wannan magana guda biyu ba wani mai wata magana a cikin addini sai an kawo maganarsa ta yi daidai da ta annabi idan an kawo maganar mutum ba ta yi daidai da ta annabi komi karatunsa jefar masa maganar banzansa ake yi domin in Allah ya yi magana annabi ya yi magana sallallahu alaihi to magana ta ƙare wanda zai zo sunansa malam to malam ko ba a ce ba a ce malam ya zama shi ma annabi ne abinda duk ya faɗa dole abi ba a annabi ne abinda ya faɗa dole abi wa ma ta kuma rasulu fa kuzuhu wa ma ne ku fantahu amma malam kan iya kawo maganarsa sai a auna ta da magana annabi in magana annabi ta karba to ta karbu in magana annabi ta karba ba ba ta karbu ba irin haka malamanmu na Najeriya musamman na Kano da malamanmu na Ghana sun haɗu sabon shehu a wajen shehu Ibrahim radiyallahu anhu to malaman Kano ba ta yadda a yi sadakan uku ko sadakan bakwai ko sadakan arba'in ko sadakan shekara ko malaman Ghana suna yin sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in har na shekara to sai aka yajjaye ya kan ta to tunda muna tare da shehu ai sai mu je gaban shehu da suka je wajen shehu sai suka gaya masa ga waɗannan sun ce yin sadakan uku bid'a ne sadakan bakwai bid'a ne sadakan arba'in bid'a ne sadakan shekara bid'a ne mu kuwa na gana sadakan uku da sadakan bakwai da sadakan arba'in da na shekara dukan muna wa mu matanmu addu'a ana yin sadaka menene shehu ya gani shehu ya ce ai magana in dai ba maganan Allah ba ce ba maganan Allah ba ne maganan malam ka zaɓi wanda kake su duka bi in dai magana ba ta Allah ba ce ba ta Allah ba ce maganan malam ne to zaɓi duk wanda kake ka yi duk wanda ka zaɓa ba a tilasta ka ba saboda haka ne kowa ya zaɓi malaminsa amma don Allah ya dubi kyakkyawan jagora mai jagora zuwa ga annabi kada ka bi wanda zai kai ka wani wuri shehun namu shehu ibrahim na cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawmun fal masiru ba'idu ni ibrahim kullun tafiyata ina bin bayan annabi ne sallallahu alaihi wasallam da ya daga kafa sai ya sa kafa yana tafiya ina tafiya bayan sa in ya in ya sauka to ba tafiya ni ma na sauka kenan to daga yana cewa har yanzu wa nasbu khilafin baina daha wa ghairihi yarahu labibun ghairu aini amai yace yanzu mai hankali musulmi a ce ga annabi ya faɗi magana ga wani malami ya yi magana saboda ka an samu khilafa a'a ai malam da malam ne suke yin khilafa amma ba malam da annabi ba ne malam ba ne malam malam da malam magana su ta saba ne ake yin khilafa amma ba maganan annabi da maganan malam ta saba wanne za a zaba ba waye malam wane malam maganan banza da wasu ke muke ji a rediyo suna faɗi wai in hadisi ya saba da maslaha sai a aje hadisi a maslaha maslaha kafirci kenan inda an aje maganan annabi an yi wata maslaha to matsalan kafirci ne in dai magana ta ga ta annabi ba wata laruran wani ikon da ya fi ƙarfinka to dole ka bi na annabi ɗin kowace maslaha in ka yi maslaha dai to lallai ka zama ka yi tanassus kenan ba a yadda wadacce ha da ma wujudin nassi matukan akwai nassi na alƙur'ani wanda ba da ihtimali matukan akwai nassi na hadisi wanda yake hadisi sahihi balle fa iya zama tawatiri to ba sauran maganar wani maganar annabi kawai da maganar Allah saboda haka mutane su mai da hankali a daina maganganun banza ana dangana su da addini wai su ma malamai ne amma wai in ka samu in ka samu hadisi ya saba da maslaha to sai a yi tawili wa hadisin a bi maslaha wannan ridda ne duk wanda yake bar maganar annabi maganar wani mutum to ya ya nada wancan mutum annabin da yake annabi annabi Muhammad kenan abi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya ce mu bi Allah bai ce mu bi malamai ba sai malamin da zai mana jagora zuwa ga annabi malamin da zai mana jagora zuwa ga annabi dole ne mu bi shi tunda Allah ya ce ya ayyuhan ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku ne ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah tsani zuwa ga Allah sune malaman kirki malaman sunna masu yin jagora dama sharaɗin mai jagora guda biyu sharaɗin mai bi guda biyu sharaɗin mai jagora dai ya zama ya san hanya wanda yake jagora mutane ya zan ya san hanya kuma kada ya zauna kada ya ratse mu kuma mabiya to mu bi shi tunda mun yarda da shi kar mu zauna kada mu ratse tunda mun yarda da shi ya yarda mun yarda ya san hanya yana mana jagora kar ya ratse kar ya zauna mu kuma biya namu guda biyu ne kar mu ratse kar mu zauna to haka addini yake amma addini ba addinin son zuciya bane shi musulunci nassi ne abinda Allah ya faɗa da abinda annabi ya faɗa kowane malami ya magana bata dace da maganar Allah da ta annabi jefar masa maganar banzansa ake yi ba malamin musulunci bane malamin son zuciya ne aw rabbuka yakhluqu ma sha'a akhtar ma kana lahul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma shirkun sarki ya tabbata ga Allah wata'ali ya ɗauka amma shirku na gabarin abin da mushirkai suke haɗa masa mushirkai masu tsafi da dodo arna kenan wanda suke muƙabala da musulunci wanda ba sa cikin musulunci ko mushirkai wanda suke cikin musulunci amma suna bauta katti suna saba wa Allah shirkun khafiyun kenan ko ko a'a shirku na hijabi na hada Allah da wadansu abubuwan da su ba komai zalika manna Allah huwal haqu wa anna ma tadna min dunihi huwal batil to duk dai mushrikanci kowane iri ne Allah ya dauka ga warin ai masa mushrikanci a hada shi da wani abu wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa rabbuka Allah ubangijinka ya alamu ya san ma tukinnu sudurum abinda mutane suke boyewa cikin zuciyoyinsu wa ma yu'linuna abinda suke bayyana duk Allah ya san su komawa kan maganan sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan shekara shehu ga fatawar da ya bayar ni kuma sai sa lauya ce a shi yin sadakan uku bidi'a ne annabi ba su yi ba yin sadakan bakwai haka sadakan arba'in haka sadakan shekara haka bidi'a ne to kuma idan mutum an masa mutuwa ya samu ya yi wa mamacinsa sadaka ya yi masa addu'a ko bai samu ba zai yi kawace rana kenan eh kamar wace rana kenan ha ko yauce kullum annabi ramu yana mana addu'a rabbana firli wali walidayya walil mu'mini yawma yaqumul hisab kullum ka karanta qur'ani sai ka karanta wannan addu'a haka ta annabi nuhu rabbi ighfirli wali walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wa lil mu'minati minatu la tazid zalimin illa tabara kullum kana wa kanka addu'a kana wa mamatanka addu'a a cikin karatun qur'ani ko ina ce kullum mutum ya samu haka ko to wane ne yace banda uku banda bakwai banda arba'in banda shekara kada shi kenan ashe wannan bidiya ne wannan ma bidiya ne aha subhanahu wa ta'ala wa subhanahu wa ta'ala amma shirkun wa rabbuka yara ma tukin suzuruhum ma yulinu Allah ya san abin da duk mutane suke boyewa a zuciyoyinsu mai kyau da mummuna wa ma yulinu da abin da suke bayyanawa mai kyau da mummuna
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون شي الله أبنجي يا ɗaukaka gabarin a haɗa masa komai la ilaha illahu babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai Allah huwa Allah la ilaha illahu lahu alhamdu fil uli wal akhirah shi Allah subhanahu wa ta'ala wato ana gode masa a duniya ana gode masa a lahira kuma ana gode masa a makamin annabci ana gode masa a makamin walittaka fil uli wal akhirah kenan wala hukum kowane abu dukkan hukunci na gare shi Allah sai ya ga dama a motsa Allah sai ya ga dama ai kawaici Allah sai ya ga dama ai dare sai ya ga dama ai rana kowane hukunci na gare shi subhanahu wataala shi hukunci na alqur'ani iri biyu ne akwai wanda ake kiransa bisadul mashi'a akwai wanda ake kiransa bisadul bisadul hikima bisadul hikima shari'a ne bisadul mashi'a kuwa hakika ne abin da ba canjawa bisadul hikima zai canja za ga yadda aka faɗan ba haka ya yiwu ba to dama bisadul hikima ne ba bisadul mashi'a ba ubangiji ya ce mana suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane gaba daya ku zo ku bauta Allah ubangijinku ya halice ku ya halice wanda suka riga ku shine mai sama shine mai kasa shine mai yin komai ku bauta masa amma kuma wannan bisadul hikima ne inda za a gane ai ba bai yadda kowa ya zama musulmi ba wa amruhu yughayiru irada iz amma amru da'atin ibada umurnin Allah daban shine bisadul hikima nufin Allah daban shine bisadul mashi'a abinda Allah ya nufa shi ke tabbata abinda Allah ya faɗa zai zama shari'a idan idan umurni ya haɗu da mashi'a yanzu nan abu zai faru amma in umurni ya zo mashi'a bata jo bata zo ba to abu ba zai faru ba innama amru idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakunu ko to ya yi nasu ubudu rabbakum bai gamu da inna ma'amuri zara da shiyan ba tunda wallahi ila dai salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim Allah ya kira kowa da kowa a zuwa shiga aljanna amma waɗanda Allah ya ga daman za su shiga aljanna suna nan wanda bai ga daman su kuma suna nan amma umurni gaba da aka hada mu da mu da kowa da kowa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazi min qablikum wannan shine bisadul hikima kenan har yanzu bisadul hikima wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ban halicci mutane da aljannu ba sai don su bauta mini wannan bisa hikima kenan na shari'a idan mutum ya saba bai bauta ba din sai a kona shi ya saba umurnin Allah ya saba ya saba aikin Allah amma ayar da za ta zo ta bayyana wannan ta mashi'a din sai ta ce walau sha Allah lajaran nasa ummatan wahida ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ya halicci mutane don su saba da juna a samu waɗansu musulmi a samu waɗansu kafirai a samu waɗansu mutanen kirki a samu waɗansu mutanen banza a samu waɗansu mutane manya a samu waɗansu mutane ƙanana masu ƙananan hali amma da farko da an ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba dai son su bauta mini wannan hikima kenan na shari'a amma na mashi'a walau sha rabbuka la jalan nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama da ya mai da mutane iri daya wala yazaluna mukhtalifina amma ba za su gushe ba suna saba wa juna illa man rahima rabbuka sai da wanda Allah ubangijinka ya ji kansa ya bashi imani walidhalika khalaqahu yadda ka ganin nan haka Allah dama ya halice don haka din ne wadansu zama musulmi wadansu zama kafirai wadansu zama musulmi wadansu su zama kafirai lahul walawul hukum dukkan hukunci na ga Allah sai yadda ya ga dama abinda duk kaga yadda yadda abu yake tafiya to haka Allah ya ga dama amma kuma umurninsa daban kamar yadda na faɗa da farko idatu dujunna yana faɗa yana cewa amruhu yunghayirul irada umurnin Allah daban mashi'arsa daban idan sun haɗu abu zai ya tabbata in ba su haɗu ba to umurni sai ya zauna mashi'a kuma ta yi aikinta da hukum dukkan hukunci na gare shi sun mai ilaihi turjan da ƙarshe dai kowa da kowa komi da komi zai koma ga Allah ala ila Allah tasirul umur عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل يا الدنيا يا رسول الله أرأيتم كباني لاباري إن جعل الله عليكم الليل سرمدا da dare aka yi gaba ɗaya ba rana aka yi dare zalla gaba ɗaya ba rana yaushe za a rayu ai ba za a rayu ba don ba za a samu wurin da ya bushe ba balle a gidaje balle a samu wurin da za a yi noma ko a yi tijara in kowane lokaci ya zama dare in ji Allah alaikum laila sarmadan ya zama dare kullum har abada ila mil kiyama ta zuwa ranar tashin kiyama man ilahun ghairu Allah wani Allah za ku samu ya tikun bi ziya ya kawo muku hasken rana tunda Allah ya boye ranarsa ya hada ku da dare wani Allah za ku samu ya kawo muku hasken rana babu afala tasma'un sai aka gabatar da ji akan wannan domin ganin dare da dare da rana ido ne yake ganin dare yake ganin rana amma za a bai tustiruna gaba sai aka ce afala man lahun ghairu latikum bi dhiya afala tasma'un ba ku jin abin da ake faɗa kullum qur'ani yana gabatar da sam'u akan basaru sai ya gabatar da ji sannan ya gabatar da gani domin ji ya fi gani amfani ji ne da ji ne muka san manzanni muka san Allah ta wajen labari Allah ya aiko manzanni suka gaya mana kunnen ya ji imaninmu ya karba muka san Allah muka san ayyukan Allah gani ka sai ka bude idonka ne ka gan shi ya ƙara maka ya ƙara maka imani sadrihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu la kulli shay'in shahid afala tasma'un ba ku jin abin da ake faɗa قل
عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون har yanzu ka sake tambayan mutane ya rasulullahi ku bani labari in ji Allah alaikum nahara sarmadan da Allah ya yi rana ne zalla babu dare ranan in ta yawa yanzu ma ana firkawa da dare din da rana din idan rana ta yi yawa sai mutane su rasa inda za su sa kansu ya in aka ce rana ce zalla babu dare sarmadan ila yawmil qiyamati har ranar tashin kiyama babu dare sai rana zalla man ilahun ghayrullah yatikum bilailin taskununa fi na za ku samu ni Allah wanda zai ba ku dare inda za ku samu hutawa ku natsu jikin jikinku ya, ya sha sanyi ya natsu wa zai kawo muku babu afala tubsirun me yasa ba za ku yi basira ba ku duba ku ga ayoyin Allah da ikon Allah ku gode wa Allah wanda ya muku dare daban rana daban ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون amma saboda rahamar Allah da jin kan Allah ya yi muku rana daban dare daban laila libasan nahara ma'ashan idan dare ya yi ku natsu ku huta ku tuba rigunanku ku sa mayafi ku kwanta ku huta ku aje wannan jiki jikin da yake ciki ko ya tafi yawansa wajen ikon Allah in rana ta yi kuma a haɗa su su tafi neman abinci wanda zai taimaki wannan jiki na zahiri da wanda zai taimaki wancan jiki na baɗini idan kun nemi ilimin duniya to ko aikin duniya abinda zai taimaki wannan jiki kenan mai ɓargo mai kashi mai nama idan kun nemi ilimin addini ko kun aikata aikin addini kun taimaki wancan jiki kenan na ɓoye na ruhi wanda shine ainihin jikin wannan buhunsa ne dama wa min rahmati ya daga cikin rahman Allah an ji Allah kuma laila wa nahara ya muku dare daban rana daban litaskunu fi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkuruna suna kira wannan laffun wa nashrun amma murattabun yana daga cikin rahman Allah ya sanya muku laila wa nahara dare daban rana daban litaskunu fi don ku samu natsuwa fi a cikin daren wa litabtagu min fadli don ku samu neman abincin ku na rayuwa a cikin wuni din wala allakum tashkuruna ko kuwa gode wa Allah Allah mun gode
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هل يزيد يا رسول الله tuna ranar da zai ta da halitta gaba ɗaya ya tambayi masu tsafi aina shuraka iyal ladina kuntum tasumun ina cin ina dodannin nan wanda kuka ce abokan tarayya na ne cikin ibada suna ina wanda zana min kulli ummatin shahida
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا آتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إذا أن يتاشي قيامة في الله يتايد متاني قبائل أكرا منزلني أكرا ودن أكا يكو زوا غريسو أتنبي النبي نوح domin shi ne farko wanda ya sha wahalan kafirai farko wanda ya sha gwagwarmaya da dodanni a ce a nuhu da na aike ka mai mutane suka amsa maka da na aike ka mai mutane suka amsa maka qala nuhu rabbi inna arsalna nuhu ila anzir qaumaka min qabli an tu'adhabu qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum jadu asabiran fi azani wastaghfiru duk ya faɗi abubuwan da ya faɗa wa kafira sai ya gama Allah ce to shi kenan nuhu ka isar da aikana kai mutane annabi nu me yasa na aiki nu wajen ku ya isar da aika na kuka ki karba sai la da ma ja ana min bashirin wala ba wanda yaje ba wanda yaje ya ga mana wata magana ba wanda yaje ya ga mana wata magana to ka ji nuhu ashe aikan na baka isar ban ji mutanen ka ce a a ya ubangiji kana shaida a wai kana da wata shaida banda ni din ita al'umman muhammadu suna min shaida to sai a kira mu sai mu karanta irin wannan ayoyi ce ai nuhu ga abin da yace ga abin da ya gaya masa rabbi inna asawni wattabahu man lam yazidu malu wa radu illa illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadrun alihatakum wa la tadrun wuddan wala suwa'a wa la dun mu faɗi abin da abin da annabi nuhu ya faɗa da abin da kafirin suka dun mu ban yi bayani sai Allah ya ce to mutane annabi nuhu kun yi kun yi kun yi ƙarya ga mutane annabi Muhammad sun zo sun gaskata nuhu na ku ne kuka yi ƙarya to shi gani hukunci ya kare ko za ku tafi wuta wanda suka bi nuhu za su tafi aljanna a kira annabi nu annabi hudu shi ma ai masa haka a kira annabi salihu da shi ma da jama'a sa ai masa haka a kira annabi lu da mutanen shi ma ai masa kowanne annabi yawmun kullu unasin bimamihim kowanne a kira su da sunan jama'a su yazo ya bada shaida su ma su bada shaida mu ko mutanen annabi mu ne shaidu wa annabawa cewa sun isar da aika wa nazana min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum sai mu ce ku kawo hujjojinku ku da kuka ce manzanni na ba su isar da aika ba fa alimu anna al lillahi sai suka tabbatar da gaskiya ta tabbata ga Allah manzannin Allah sun isar da aika sun isar da aika kafirai ba su yadda ba sun zama yan wuta musulmai sun yadda sun tsira tare da annabawansu wa dalla anhum ma kanu yaftaruna yanzu dai gaskiya ta tabbata ta Allah ce ba wanda ake bautawa banda Allah Allah shi kadai ne mai halitta shi ne kadai mai bada umurni shi kadai ake bautawa ba wani abu wanda za a bauta banda Allah shi kadai duk ƙaryace ƙaryacen da kafirai suka yi masu bautan dodo ko masu bautan katti ko masu bautan shedan da duniya balla anhum ma ka da yau ƙaryace ƙaryacen yau ne ƙarya ta ƙare yau kam إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنه فاته لسنوء بالأصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبنجي تبارك وتعالى يا كرن تامنا سروتا تدكتاتا أتكن سورة دمك فتو تفرعون سيبير من دا سروتا تا النباوة النبي داود دا سليمان irin sarauta kenan su khalifofin manzon Allah su sai na Abubakar sai na Umar sai na Usman sai na Ali da khalifofin su da khalifancin gaskiya na musulunci da shari'ar gaskiya irin ta Umar ibn Abdul Aziz da sauran sarauta ta gaskiya kuma muka biyo muka biyo ta wajen Bilkisu sarauniya ita kuma sarauniya ce annabi ya yabi hankalinta imratul labib aqilatul labiba tana da hankali ita kuma sarautar ta irin wai demokradiyya ne ba za ta yanke hukunci ba sai abinda majalisa ta ce in majalisa ta ba ta karfi ta zartar in ba ta ba ta karfi ba sai a duba yadda za a yi sannan aka komo samudawa sarautan hauka domin sarauta idan imani yana da amfani a irin sarautan gaskiya kenan kana da gaskiyar ka suka tsira irin sarautan fir'auna ba ruwanta da gaskiyarka da kuma sarauta irin ta demokradiyya idan in kana da gaskiya za ka samu gaskiyarka in gaskiyarka ta ɓuya wani wuri in ka ba da dukiya ka samu makwaɗaita za a biya maka bukatarka akwai sarauta kuma ta hauka wa kana fil madinati tis'atu rahadin yusuna bi ba mutunci ba littafi ba su da littafin da suke shari'a da shi ba mutunci sai hauka kawai shine sarautan hauka kenan to an gama wannan yanzu kuma aka shigo maganan mai kudi daga dama masu in an ce mala'u mala'u da ake bada qur'anin nan manyan gari masu kudi masu mulki ne da masu kudi yanzu kuma an shigo maganan masu kudi su karuna kenan inna karuna kana min qaumi musa ya zama daga cikin mutanen annabi musa shi karun dan baffan annabi musa ne kuma dan yafen donsa ne kana min kadaina nan yana cikin mabiyin annabi Musa ne da dukiya ta yawa fa bari alaihim sai yayi zalunci ya yi zalunci wa annabi Musa da dukiya ta yi yawa sai ya yi zalunci wa annabi Musa sai har lokacin da annabi Musa aka yi wajabta masa yin zakka da ya ambata zakkar aka gaya wa ƙarun ƙarshe to dama kun ji abin da nake faɗa muku kenan Musa nan dama yana mana jagora kyakkyawan jagora amma yanzu son kuɗi ya same shi wato in mun muka biye masa yanzu an ce mu ɗebi kaɗan kaɗan mu bayarwa shi zakka don an jima kaɗan mun bishi zai ce mu ba da ma dukkan dukiyarmu ya kamata mu san abin da zamu yi akan musan nan to sai mutanensa masu kuɗi yan uwansa ja ranka da ya sai abin da kaje shawara na gare ka sai abin da kaje ni dai shawara ta wato musan nan ku ba ka sunansa wani bayan bani isra'ila saboda a daina jin maganarsa amma matuƙa ana jin maganarsa ya dinga samu wannan kire samu wannan har wata yace mu ba da ma dukkan kuɗin mu ba wai kaɗan za mu ce mu bayar ba a ranka ne sai da abin da kai shawara to shawara ta ni wato mu nemi wata karuwa wanda ta samu ciki a cikin banza mu ba ta kuɗi ta ce mu kira annabi musa mu ce muna so ya mana wa'azi a tara jama'a ya tara jama'a to sai in yana wa'azi sai a yi masa tambaya to sai suka ba wannan mace wanda ta samu cikin shege garuna ya ba ta mudu guda na zinariya abinda muke so ki ce wannan ciki naki annabi Musa ne ya miki ciki a dandali a uzu billahi kika nan karuna ya ce Musa jama'a suna son wa'azi jama'a suna son wa'azi kika nan sai aka tara jama'a da aka tara jama'a za a yi wa'azin kenan annabi Musa ya zo yana yana wa'azi yana wa'azi har aka yi so hukuncin zina sai aka ce to zinan nan kowa ya yi sai an masa haka je kowa ya ji an masa haka ko kai ne ke ko ni ne mana sai aka ce matan nan ta shi ke gaya wa jama'a labarinsa ki tashi gaya wa duniya labarin musa sai ta tashi tana makyarketa tana bari ta zo gaban annabi musa ta ce wallahi ni laifin da na ɗauka wa kai na ma ya ishe ni ba zan yi wa annabin allah ƙarya ba karuna ne ya bani mudun zinariya ya ce cikin shegen da na samu musa ne ya yi mini da musa ji wannan sai zafin zuciyarsa domin shi mai zafin gaske ne kun taba ji mutar ya mari mala'ikan mutuwa mako to sai sai gashin jikinsa yana huda riga yana huda riga sai ya faɗi wa Allah sujada ce me kake so yace Allah yadda na yi fushi ni ma kai min fushi shaka yace me kake so na baka kasa abin da kake duk ta yi maka yace to ya jama'an bani isra'ila da Allah ya aike ni wajen fir'auna na gama da shi yanzu kuma Allah ya aike ni wajen karuna saboda haka wanda yake na karuna duka ya zauna tare da karuna wanda ba na karuna ba ya bada wuri ya ga abin da zai samu karuna yanzu yanzu nan duk mutane suka watsa ka bar karuna da mutum biyu kawai shi kenan sai annabi Musa ya ardu khuzi kaza kama shi ƙasa tana kamawa har makingama har gwiwa kama shi ƙasa kama shi sai ya ce musa ina roƙon zumunta musa ina roƙon zumunta ardukuzi kama shi dai ƙasa ta je gindi ardukuzi har ƙasa ta zo kirji ardukuzi har ta zo wuya har ya sulmuye a cikin ƙasar da shi da mutane guda biyu nan da dukiyarsa duk gaba ke ɗaya suka shiga cikin ƙasa za su fada cikin wuta kuma a yi masa hukunci don ya yi kazafi wa bawan Allah annabin Allah babba daga cikin manyan ulul azmin rusuli to wannan muguntar mai kuɗi kenan iya zama mugu sai zai amfani da kuɗinsa ya bata gaskiya ya hana gaskiya ya bata mutanen gaskiya don kar a ji maganar masu gaskiya mugun mai kuɗi kenan in yayi kuɗi abin da zai yi kenan mugun mai mulki ko in ya samu mulki ya hada ya hana gaskiya ya bata gaskiya ya bata mutanen gaskiya don kar a ji magana masu gaskiya yasa aka koro mana wannan karatu iri iri karatun daktata na fir'auna a cikin suratul naml da farko karatu sannan sarauta ta gaskiya irin ta annabi Dawud da Suleiman ɗansa da kuma irin ta demokradiya irin ta Bilkisu da jama'ata wanda daga baya ta musulunta wajen annabi Musa annabi Suleiman alaihi salam da kuma sarautar hauka na na samudawa ba littafi ba manya sai yan iska abinda suka shawarta duk a gari shi ake yi yanzu kuma an karanta mana karatun mai kuɗi mugun mai kuɗi shine garuna إن قارون كان من قوم ذي بغي عليهم وآتيناه من الكنوز من باشي دوكيا من يوى إن جاء الله ما إن وفاته لتنوء بالأسبة أولي القوة مبوطن مبوطن أقواتنا سدقدا جنسا ما كوي سنزم كايان راقما ما سكرفي ما فدي أدد راقما ما ko arba'in ko nawa ne ba faɗi adadin raƙuman da suke ɗaukan makullai masu buɗe akwatuna masu buɗe gidaje masu buɗe kantuna da tunubu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qawmu la tafrah mutane masu imani daga cikin mutanen annabi Musa suna ce in in kar fa ka yadda ka rudu ka yaudaru ka rika yin wani irin kirari da wani irin kaseta da shan giyan kuɗi kar ka yi haka inna Allah la yuhibbul farihina Allah baya son mutanen da suke murna da da abun banza na duniya su bar gaskiya Allah baya son irin waɗannan mutane inna Allah la yuhibbul farihin to ha
mai tambaya da cewa Allah ya kara mace lafiya na ce yana lazimi ne ha sai da so ta yariya karama mai ya shekara da ya wata tsakani da wani ha sai ta mai tsari a jiki ha shi lazimi shi a yake ne a inda ba ta so cin abinci ba yarinyar inda ba ta so cin abinci ba sai ya yayyafa ruwa akan fitsarin ta kawai ci gaba da lazuminsa amma in ta so cin abinci to sai ya wanke sannan kuma ya ce wannan rigar ya shanya ya sa ya yi lazumi da wata
wadda ta mata biyu wai majaliya ce aka zo aka nemi ta wurin iyayenta har aka ba da sadaki bayan sadakin ta aka yi wata aka yi wata tara da na ga daura aure bayan wata tara ta je gidan mijin Aha.
da wata hudu sai ta aihu za ka bincika za ka samu cewa shi wanda ya ba da sadaki shi ne yi wannan aika aika kafin ka a yi aure Eh.
shi suke tambaya ya zama aure wato shi aure akwai shar'i akwai urfi wato suna tafiya tare akwai aure na shari'a akwai aure na al'ada aure na shari'a daga ka je ka nemi yar mutum ya ce maka ya baka ka waiwaya ka ga akwai mutane a wurin in ka sa mutum biyu shaidu ko ba ba da sadaki ba, balle fa an ba da sadaki to shi kenan tun daga wannan lokaci a wajen shari'a matan nan ta zama taka a shari'a amma al'ada ba ta zama matarka ba sai an kira taro an raba goro ko sweet ko wani abu an yi addu'a sannan za ta zama matarka amma a urfi ba a shar'i ba don abin da yasa aka rabu idan an bayar haka din an yadda an bayar to ta zama matarka ko ka kwana da ita babu babu laifi amma ana son sai ran da aka yi addu'a aka yi shaida kowa da kowa ya yana nan an yi- an yi kuma an yi biki da kaɗe kaɗe don a sanar da da mutane Ah, amma don yi mutum ya kwanta da ita bai laifi amma ba a son a yi haka domin za a bata tsari abin da yasa idan mutum ya ce ya baka yarsa ka bashi sadaki amma ya ce amma auren da sai ta gama makaranta baɗi shi ganin sai ta samu hutu a makarantar sai ka zo ka ce baba zan ɗauki iyali na za mu tafi ingila zai baka ita? eh abin da zai maka yaushe ka ɗaura muku aure ko bai sani ba ya riga ya ɗaura aure ga shari'a shi da kansa to saboda haka iri misali na biyu kuma har yanzu aka ba da wannan yarinyar kowa ya shaida an yi baiko amma ɗaurin aure sai watan kaza ana nan shi ainihin wanda aka bashi idan sai ya samu accident ya mutu mai kuɗi ne sai ubanta ya rubuta ce da za ta zo ta yi takaba ta yi gado dangin za su yarda za su yarda sai ce yaushe ka ɗaura aure alhali ku an ɗaura aure a al'ada ne ba a yi ba na addu'a da taron jama'a urfi da da shar'i suna yin haka idan a, da an tuna da wuri an ɗaura auren suna kwana a ɓoye to maza maza sai a ɗaura musu aure na jama'a din saboda a rufe asiri amma ɗansa ne ta ita shi ma'aikacin ma'aikacin gwamnati ne ta shi ya samu dama da ci bashin banki da zai yi aikin haji saboda ya fi cewa akwai riba a ciki a ai aikin banki wato wani abu ne wanda yake ya zame mana bala'i a Najeriya ba yadda za a yi mu rabu da shi amma kuma yanzu Allah ya kawo mana ya kawo mana sauki an samu bankuna na musulunci kamar Jaiz da wani banki kuma wanda suke tafiyar da harkokin su akan ba riba to saboda haka mun samu mafita kenan amma ba haka ba dukkan bankuna na duniya gaba daya bankunan yahudu ne akan take-taken yahudu suke tafiya na na na riba riba kuma Allah ba zai fasa azabtar da mai cin riba don wani ba amma a, ubangiji ya ce wa kad fassalakum ma harrama alaikum illa ma turutum ilay na yi muku bayani filla filla abubuwan da haramta amma na ce in kun matsu kuma nutsuran gaira bagin wala adin fala isma alai duk wanda ya matsu ya zai zai zai yi abinda bai halatta ba kamar in ka matsu da yunwa zaka ci mushi an an yadda ka duba ka gani bankunan nan akwai tsarin tsarin rayuka Allah na ce wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima idan mutum yana aje kuɗin sa a gida katti za su yi gayya su zo su kashe shi su dauke kuɗin inda suna da yawa haka kuma in ka dauki kuɗi zaka je wani gari ciniki in ba banki za su tare ka a hanya su kwace kuɗin to sai ya zama bankin nan ya zama gashi dai ba kyau amma kuma yana tsare rayuka yana tsare ah, ciniki ah, to ya zama sharrun labudda minu jama'a kuna son wuta kuna son wuta kuna son gidanku ya kwana ba wuta ah? akwai sharrun labudda minu to
masu neman addu'o'i ba kun suka kawo sarkar bayanai kun suka kawo kuɗi kun suka kawo duk masu neman biyan bukata Allah biya mana bukata da wanda suka zo da wanda suka aiko da wanda ma suna so su aiko ba samu aikowa ba dukkan mu Allah biya mana bukata wayannan kwanaki masu albarka da muke ciki albarkacin su Allah biya mana bukata kowa da bukatarsa guda biyu kowa yana da bukata guda biyu akwai bukatar da kake faɗa mutane ko wanda baka faɗa to duk Allah ya san su muna roƙon Allah biya mana bukatunmu duk gaba ɗaya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya kiyaye mana Najeriya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya tsaya masu tsayawa addini duk karfin da yake nema ya rushe addini Allah ya rushe karfin duk karfin da yake nema ya danne addini Allah ya karfin Allah ya danne karfin duk karfin da yake nema ya karya addini Allah ya karya karfin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya matalautan mu Allah ba su arziki masu neman aure mata ko maza Allah ya ba su masu neman kuɗi maza ko mata Allah ya ba su Allah ya saukar da albarka a Najeriya Allah ya yi bala a Najeriya albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba mana alheri a Najeriya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين